Jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da za mu kawo muku tafsirin Alkur'ani mai tsarki daga masallacin Yaraduwa wanda Malam Suraja Dalhat Imam yake jan baki kuma Malam Dahiru Imam ke fassarawa wanda wasu bayan Allah suka dauki nauyin kawo muku domin ɗaukaka kalmar Allah daga alfijir rediyo Awwal Ahmad nake cewa a yi sauraro lafiya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Alhamdulillahi muna cikin wannan sura wadda aka fi sani da suratul ankabuti wadda ake bayani akan dalilai na tauhidi da kuma irin jarrabawa da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala yake yi ga muminai da kuma irin yadda mazan Allah sallama yake ma mutanen makka bayanai da mutanen duniya duka baki daya akan tauhidi da kuma amsoshin da ake bayarwa tsakanin shi mazan Allah din sallama da waɗanda suke ma'abuta kafirci jiya dai cikin jarabawa da ake mun ji jarabawa da aka yi ma babban sahabi shine sahabi sa'adu dan abi waqas Abdurrahman dan Abi Waqqas ko shine wanda da ya da ya imani mahaifiyarsa ta ce ba za ta ƙara cin abinci ba ba za ta ƙara cin abin sha ba sai yayi kafirce ma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to Allah amma dai Allah ya kiyaye shi kuma daga baya ta ci gaba da cin abincin wasu ma na ganin daga baya ta musulunta to wannan jarabawa ce aka ce dama ita jarabawa dole kowane mutum da ya zo duniya in dai mumini ne zai haɗu da jarabawa kala-kala in dai cikin duniya ake a mahima wanda Allah ya jarabawa su ne annabawa ashaddun nasi bala'an al'ambiya'u summa al'auliya'u summa al'amsalu fal amsalu wanda aka yi jarabawa wanda ya kosa shi aka yi jarabawa shine aka ce su ake da in an jaraba ka kai kokari ka ci jarabawai kuma aka yi bayani a bisa cewa su kafirai suna yi Allah izgili har suna cewa wanda duk ya kafirce za su ɗauki nauyinsa lahira ma in an je su za su fanshe mashi azaba to Allah yake ce mana za su ɗauki nauyinsu kuma za su ɗauki nauyin waɗanda suka ɓadda shi ne aka yi bayani cewa lalle ne mutane su yi ƙoƙari a riƙa koyan abin kirki a wajensu kar su yadda su bar wata matsala a bayansu so ake in ka mutu to ka mutu aikin alheri ya rika binka kar ka mutu aikin sharri ya rika binka har aka kawo hadisi na manzon Allah sallallahu wanda yake cewa wanda wanda ya assasa abin kirki to bayan tafiyar sa za ya samu lada da lada wanda ya aiki bayan sa haka kuma mutum in ya assasa abin da yake na rashin kirki ne shi ma zunubin sana nan da zunubin da duk wanda ya aikata wannan abin bayansa yasa ake son kullum mutum ya kokari ya rika aikata kirki da kuma abin kirki kuma bayan an gama duka baki daya Allah ya gaya mana cewa kowane ne mutum sai an yi tambaya gare su ranar kiyama daga irin abin da suke aikatawa mutum ko ya san tambaya za a yi ko ya san ya san abin da za a yi saboda ita tambayan nan dama shi yasa Allah ya aje mala'iku masu rubutun aiki dole mutum ya san abin da za yi ko menene za yi in dai ba Allah ya gafarta masa ba an masa rahama to duk abin da yayi Allah na bincike kuma yana nan tare da mala'iku ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid wa inna alaykum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma tafa'alun to saboda haka shi yasa ake son komai mutum zaye ko magana za kai ko aiki za kai to ka rika shirya ansar da zaka bayar saboda rubuce ki kuma tambayar ka za a yi wala yas'alunna yawmal qiyamati amma kanu yabtarun to al'ada Allah subhanahu wata'ala in yayi bayani yayi wa'azi ya kawo hujjoji to kuma sai ya ba da kissa annabawa su dai annabawan nan dai wanda aka aiko kullum su ne ake ba manzon Allah sallallahu alaihi hakuri da su sai yanzu aka ba da kissa annabi Nuhu dan annabi da bada ta cancan baya da aka bada ta cikin kada bala mu'minuna ba ƙara bada ta ba sai yanzu Allah ya kawo dan wani bayani kaɗan naka da shi da annabi Ibrahim da shi da annabi Ludu to duk an dan buntula an kisa suka dan nan wurin ba dan wani abu ba saboda a ba manzon Allah hakuri kuma duk inda kaga an kawo wata kissa ta wani annabi to akwai dalilin da yasa aka kawo ta dalilin da yasa aka kawo ta wannan wuri to ba shine dalilin da yasa aka kawo ta wancan wurin ba kowane dalili kullum ana faɗin haka ko da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zaka ga hadisi daya amma zai yi amfani waje yahi nawa kuma in an tashi wannan bayanin to da wannan hadisin dai za a kawo hujja sai a ce wannan hadisin wanda aka yi ma aka kawo ma hujja da shi can wancan lokacin kuma shi za a kawo ma hujja da shi wannan lokacin wata ruwaye sai ta zo a littattafan nan manya da su bukhari su muslim su amfani da hadisi mafi yawa dan buɗa masa ran wannan yara ta zaune sadashi a wannan sai a bayyana sai a zama an samu a hadisi ɗaya an yi hujja da shi ya shi nawa saboda haka shi ma alqur'ani kissar da ake baya ta annabawa to tana iya samu a bada hujja da ita a kawo misali da ita wurare da yawa sai Allah yake ta wala kadar sana nuha hakika mu ne muka aiko annabi nuhu ila qaumihi ya zuwa mutanansa lokacin da aka aiko annabi nuhu wa umruhu rayuwarsa ta haihuwa arba'una sanata shekara arba'in mafi yawan annabawa dukkan su Allah na aiko su shekara arba'in arba'in ne saboda ita shekara arba'in ita ce cika hankali duk wanda ya shekara arba'in daga shekara arba'in abin da ya kasa akwai sauran maganar kurciya a ciki amma da an shekara arba'in to komi qur'ani ya ce hatta idza balaga ashiddahu wa balaga arba'ina sanata in mutum ya cika hankali an ce daga shekara arba'in talatin duk cika ne ake daga ya kurciya har kuma ka ga mutum da girma in dai bai shekara arba'in ba to akwai sauran magana ko ya girma ga jiki ya girma to hankali da ɗan sauran shi amma in an kai arba'in to hankali ya cika sosai wa balaga arba'in na sanata to saboda haka duk annabawa ana aiko na shi shugaba sallallahu alaihi wasallama an aiko shi ne yana ɗan shekara arba'in au a kasar ko mahi yawa fala bisa sai annabi nuhu ya zauna fihim cikin mutanensa annabi nuhu ya zanna alafa sanatin shekara dubu ɗaya kaga shekara dubu yana kira yana ta ai yana ta fama da su yana ta kira qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'a'i illa firara wa inni kullama da'awtuhum li taghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi azanihim wastaghashaw thiyabahum wa asru wastakbaru istikbara thumma inni da'awtuhum jihara thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra ya haka dai tai wai kuma kakkazace cewa wai su ma mutanen shekarar dubun suka yi ka gane ku a'a wa'annan su wuce ya zo su zamani da wannan ɗabka ɗabka ina da yayi zamani da ya fi mutane ta kashi goma kila duk da suna da tsawon rayuwa wa'annan su wuce an ce in mutum zai zai tsoho ya tsoho ya tsoho ya tsoho yana so ya tafi zai ya ga alamar mutuwa sai ya ɗauko ƴaƴan shi sai ya ce kun ga wannan tsohon yadda kuka san na ta haƙƙin ku kar ku sake ku bi shi babanmu ma ni ma ya kawo ni sadda ya tsufa ya ce tun da suka tashi suka ga iyayensu suna ta fama da shi kuma ne mako sai kan ku sake ko na mutu ko na mutu kan sake ku bi su wai sai ta hakkin su kenan to kuma shi ma wannan yana nan wannan yaron wannan yana yaron yana nan radda shi ma tsufa sai kawo ƴaƴan shi sai musu wannan wasiyya kasa sake su bi annabi nuhu haka annabi nuhu yayi ta zama yayi ta wama sai dai shekarar dubu ba hamsin wala bisa fihi mu alfa sanati illa hamsina ama sai zan na shekara dubu sai hamsin ne babu kaga ɗari tara da hamsin kenan ya da uhu yana kiransu ila tauhidin layi wai kuma an ce in suka zo suka yi ma 'ya'yan wasiya sai tsohon ya ce yana sanda dama har ya kusa bai iya ce har yanzu an sha sanda na buga shi sai a bugai a bugai a bugai har sai ya suma sannan ya tafi gobe in Allah ya kai mu gobe ya taso ya ce Allah wannan mutanen ba su san da ba Allah Allah ka yahe musu annabi nu haka ya ta fama wannan shekara duka baki daya kwarai da gaske ya yi fama da su kwarai da gaske falan ya zulhum da ayya illa firara kiran da nake musu da hamma ta kai da an ga ya taho sai a dada kunne ja'alu asaga ahun fi azani da an ga sun karo ni to ko sai dada kunne wai kai ji abin da zai faɗa fi azani wata ga shausu ya bahu asaru wastakbaru istikbara ita kai yana bin su gida gida ta kai yana bin su lungu lungu in ya san za a wata majalisa ta zama ya je dan bayani ku zo ku bi Allah ku zo ku bi Allah amma duk wannan abun bai kara masa komai ba illa firara sai gudu ya dawo fa kazzabu suka karyata su fa akhazahu bi tufan sai ruwan tufani ya kama su alma'ul kaseer ruwa wanda yake mai yawa qafa bihim ya gewaye su wa alahu ya rufe su fa gure ku duk aka nutsar da su ko kuma gare ku suka nutse wa hum zalimuna suna masu zalunta kansu Allah na ta fa fatahana abwabas sama'i bima'in munhamir wa fajjarna al-larla uyunan falata kalama wa ala amrin qarqudira wa hamalnahu ala zati alwahin wa disra da ruwan ya zo duk ya game su baki ɗaya duk suka nutse baki ɗaya saboda an husata kuma dama bai masa addu'a ba sai da Allah ya aike gare shi cewa wannan aiken da kake ta yi wannan wahalar da kake ta ba wanda zai ƙara imani daga cikin su yace to in ba su ƙara imani kuma Allah a halaka su mana a sake sabbi ai sabon zubi ko tunda su anan sun iya a ɗauki iri sai aka ɗauki iri ka gane ku iri cikin su aka ɗauka sai aka ɗauki kawai daga shi da komi na duniya sai aka ɗauki iri dukkan wata halitta Allah ya komai wa qulna hamil fiha min kulli zawjayn ithnayn wa ahlaka illa man sabaqa alayhi alqawlu bil huquq eh jakki da jakka sanuwa da saniya raƙumi da raƙuma kai har ƙwari har kare da kariya duk aka ɗauki kowane aka ɗauki ƙwara biyu min kulli zawjayn ithnayn eh kowane aka ɗauki ƙwara biyu shi kuma shi da iyalin shi kadai ne dama suka yarda da shi aka ɗauka aka ɗauki wannan jirgin duka baki da aka hau sai da ka saka shekaru wajen watanni wajen shekara guda ana rasa wannan jirgin ruwa duk sai da Allah ya halaka su baki da sannan duniya aka yi sabon zubi shi yasa ake ce mai shi annabi Nuhu Abu Sani uba na biyu annabi Adamu shine uba na farko annabi Nuhu shine uba na biyu duk duniya sai da aka kare daga shi sai an shi samu da hamu da yafi su kadai daga shi sai su shi kuma dama bai ƙara haihuwa ba sai ana ƴaƴan su ne suka sake sabon aka sake sabon zubin iri na duniya sai adawa suka biyo sai samudawa suka biyo eh duniya ta an halakar da ita ta yi ƙwari ga ruwa ga abubuwa da sun rurrube ciki aka samu abinci mai yawa aka samu mutane masu ƙwari zagan zagan su ne adawa ka gane ku saboda an samu iri sosai an samu taji ga binci yayi yawa mutane suka zama su kuma masu ƙwari su kuma wannan da wasu kaga abin da suka ga aka yi amma da aka sake aiko masa wani annabi kuma su ma suka karyata shi Allah shi ya yau wato kullum in ana haɗe wannan kisoshi shi wanda Allah ya sa cikin al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi ba abin da za ta gode ma Allah ah to ga ayoyi ana ta gani hatta wannan jirgin shi wannan jirgin da annabi Nuhu yayi hatta lokacin manzon Allah sai da aka ga jirgin na nan ana gani shi shi jirgin da aka dauka wanda ya halaka wanda wanda wanda suka shiga suka tsira duk mutanen maka in sun je inda suke ana zuwa gidan garin ana gano jirgin jirgin yana nan wasu mana ce har yanzu in ka je gidan tarihi ka tattala sauran guntayen abubuwa shi wannan jirgin da annabi Nuhu ya hau amma kuma tana gani kuma sai annabi ya zo ce shi ma ƙarya ne yake ka gane ko amma mu alhamdulillah manzo Allah da ma ya shaide mu yake cewa mu ne ƴan uwansa aka ce ya rasulullah sabbai suka ce yanzu mu ba ƴan uwanka bane yace yace ku sabbaina ne yace ƴan uwana waɗanda za su zo su ga littafi kawai rubuce cikin takardu su ga na ce Allah ya ce ba wani wa annabin da ya zo musu kawai sai su gani su yadda yanzu kai a matsayin ka na musulmi da an ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama saurare kawai kake ji abin da wani sako ne ya hidi ko wata ayat qur'ani da yanzu ga mana littafin Allah ne za a karanta amma kowa ya taho yana saurare yana ji to ai kaga akwai godiya Allah wasu ga su ga annabi amma sun ki yadda kai ko jin labari kai amma ka yadda ka yadda ɗari bisa ɗari to mun gode ma Allah farin insha Allah to haka jirgin nan ya to sai da Allah ya aike gari fa uhiya ila nuhim annahu lan yu'mina min qaumika illa man qadaman Allah ya ce muka wa aiki ga nabi wannan ba su ƙara imani in wanda suka yi imanin su kadai ne za su yi imani kuma Allah ya ga mana wa ma amana ma'ahu illa qalil ba wanda suka yi imani da shi wanda shekara dubu din da wani abu illa qalil sai yan kadan muje an jainahu fa an jainahu wa ta'ala wa ta'ala fa an jainahu Allah ya ce muka tsare da muka tsere da annabi nuhu wa ashabas safina da wanda suka shiga cikin jirgin nan alladhi kanu ma'ahu fiha wannan da suka zama cikin ta su kadai suka tsira wanda kaga ya tsira to wannan jirgin ya hauna annabi nuhu waja'alnaha muka sanya ta ita kasai ko ko ja'alnaha muka sanya ta ita al'ummai ko ko ja'alnaha muka sanya ta ita jirgin jirgin da annabi nuhu ya hau ayatan ta zama aya ibratan abin lura lil'alamina ga mutanen ga halakai baki daya ko baka ga cewa an halakar da su din ba to jirgin ne za ka tadda shi kuma jirgin fa kakkazaci wai jirgin ruwa ne wanda ya samo katakai a sai da Allah ya bashi iri na na itacen da zai shuka aka bashi irin aka ce je ya dasa itacen ya shuka itacen suka girma bayan sun girma ya shassare ya katakai ya falankai ka gane ku sannan yanzu shi haka dai ya zo yawai ya ɗauki wannan duki in kusa ya haɗa da wannan ya haɗa jirgin da kanshi in sun gitta su fi dariya su ce kuma annabtar ta ƙare kuma ka hanta aka koma su ce a'a ruwa za su zo su halaka ku sai mu ce ƙara bushewa da dariya yau ina ruwa zai zo ƙasar da sahara ka ce wai ruwa sai ina ruwa za su zo ka gane ku ce a ku ga inda za su zo ai ku ga sai su sai suka gari ku warai da gaske saboda haka izgili kullum ana faɗa izgili da ayoyin Allah bai da daɗi duk haddinka idan mai gurana cewa haddinka idan baka gaskata ba idan baka yi ba kaka mutsa dole abin da aka shi wani bawan Allah na da shi in ba kai to kaka zaga kaka ce ƙarya ne ka zauna sai ka zauna lafiya amma baka baka yi ba kuma ka yi zagi to kuma ka ga wannan abin sai cuce ka wanda aka ce na ta shi na ta ko Hassan da Husaini kuke da mutum Allah ya ba shi daraja to zam cikin harko wanda za su yarda inda kuɗi ne ba ya samu ai ku cikin harko wanda za ku ci ko eh don Allah ba shi daraja ma ta du ta lahira ka yarda cewa Allah ya bashi sai can ta amfane ka amma ƙaryata ba ta da amfani fa an jaina muka tsayar da shi wa sahaba safina da waɗanda suka cikin jirgin nan wajalana ha muka sanya jirgin nan ayata aya ce ibratan aban lura lil alamin ga dukkan talikai liman ba'adahum ga wanda ke bayan su minan nasi daga mutane in asawru salahu in sun saɓi manzanninsu, wa ashe Nuhu, Nuhu ya rayu ba da tufan, bayan wannan ruwan tufanin sittina sanata, shekara sittin. Au a kasara, ko mai yawa hatta kasarar nan har mutane suka yawa, har mutane suka yawaita, sai daga ‘ya'yan shi duka baki ɗaya wannan samu da hamu da ya fi su sun haifi ‘ya'ya da yawa harkoki sun kankama duk an tsabtace ƙasa baki ɗaya sannan aka ci gaba da harkokin da ake ƙwarai da gaske. da yake cewa da kararsa na Nuha za mu dan duba shi ko lamma qaddama subhanahu wa ta'ala takalif hadhihi al-umma yayin da ubangiji madaukakin sarki ya kaddamar da kallaka kallaka da yamma wannan al'umma cikin ayoyin da muka karanta baya wa wasaina linsana ga sanan dai duk abin da muka wajiya na umarni ne ai kaza a bar kaza to dama shi alqur'ani haka yake dan magana ɗaya in kana kayinta to sai a kosa da ita to amma qur'ani da yayi wa'azi sai kawo kistoshi sai kawo tarihi sai ka kuma ana nan sai a so koma wani kissa to cikin kissa kuma nan za ka samu azi a ciki eh dan ka ji dadin karatu kullun karatu ya dadi Qur'ani ya bayyana cewa wanda ya bi Allah zai samu aljanna wanda ko ya sabo to wuta zai shiga to sai ya bayyana nan daidai nan wannan kallafe kallafe da aka ce al'umma annabi su yi da aka koma annabi a'a ba an keɓance ta ba kawai ga wannan al'umma ba wai ba mu kaɗai ba Allah ma da ya ce azumi aka azumi muke yanzu ko to da zai tashi azumin da zai tashi gaya mai da zamu yi azumin sai ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum mun wajabta maku azumi kamar yadda muka wajabta ga waɗanda suke gaba gare ku kaga sai ka ji ko ashe ba ni kaɗai bane ba duk abu na wahala ko wani ya samu wani rashin lahiya ko wani ya samu wani rauni sai aka ce mara lahiya yanzu abin da ake so a ce mai ai ko shi ma wani ya taɓa irin wannan amma yanzu kaga kawai ba ai ba to sai ya ji a ashe ba ni kaɗai bane na taɓa samun wannan matsalar to sai ya ji duk wani abin ya wuce to saboda haka in aka aka yi abu aka gaya ma kuma ba kai kaɗai ka fara ba akwai wasu wanda suka yi to abin sai ya sauƙi gare ka bari wannan magana wanda ma ke gaba gare su zan kama haka ya gabata ismuhu abdul gaffar shi nuhu sunansa sunansa na sosai na sunan shi na yanka kamar da muke cewa abdul gaffar a wani kuma suka ce a sunan shi yashkuru ya zama ana ce mai asakan domin mutane bayan annabi adamu sun natsu da annabi nuhu shi ne babansu don dama an ce shi ne uba na biyu shi annabi adamu a shi ne uba na kowa da kowa shi kuma annabi nuhu shi ne uba na biyu shi kuma annabi ibrahim shi ne uban annabawa dan daga annabi Ibrahim duk annabin da zai zo to bayan annabi Ibrahim dan annabi Ibrahim shi kuma manzo Allah shi da shi shi ke uban kowa duka baki da an ce ma annabi Nuhu an mai lakabi da annabi Nuhu saboda yawan kukansa a bisa mutanensa an ce a bisa wani kuskure da yake ganin yayi ba kuskure bane annabawa ma'asumai ne ba su kuskure amma su da sun yi wani abu suke ganin kamar kuskure ne to sai abin ya dame su saboda sanin girman Allah da suka yi abin da za mu yi mu mu ta tsalle a bamu lada to su in suka yi sai ta ganin sun shi sun yi wani babban kuskure dan abin da aka rawaito wai kuskuren ne za a ga wanda ake ganin yayi shi wata rana ya gitta ga wani kare sai ya ce cikin ransa wa ya fi wannan karan muni a kare ne ya zo wurin shi shi karan da ya gashi baki gashi kuturu kawon shi da sun dunkule kuma gashi bai gani to sai ya korai ya ce ya ce kai wannan mummunan kare sai ka bani wuri to wannan mummunan karen da ya ce sa ya ce kai sai ka bani wuri sai Allah ya wa mai wahayi a iskani am fitar kalba ya ce to ai karan ba shi ya kanshi ba fa ba shi ya kanshi baki ba ba shi ya kanshi ba kaho ba ba shi ya kanshi kuturu ba shin wai nuhu karan kake aibatawa ko ni da ne karan kake aibatawa in dai shi zai wakan shi aibata shi ba kare ma zai wakan shi ba ko zai wakan shi wani kan dalelan mutum ko amma an goshi kare kuma ka zo kana aibata shi yace wai shi ni kake aibata ko karan kake aibatawa ni ni ke halitta kai kana ganin ka zan ka shi kyau ne shi to shi wannan abin shi yasa shi ya ta kuka ya ta kuka ya ta kuka saboda wannan zargin da aka yi masa wa nuhu huwa ibn ma ba sunan baban shi kenan bin idrisa bin bardin ko bin ahalilu bin qainanu bin nush bin shisu bin adamu alaihi salam kaga tsakanin shi da annabi adamu bai wuce mutum goma ba shi annabi nuhu wa umruhu rayuwarsa arba'una sanata aka ce yana da shekara arba'in aka aiko shi awa aka sara ko ko mahi yawa ya gabata an yi dai sabani ne cikin mahi yawa amma dai arba'in an kai arba'in shin arba'in da wani abu ne da hamsin ta kai hamsin ko ko dai amma dai arba'in arba'in ce aka ce an aiko shi ne a bisa kan shekara hamsin wani ya ce a'a yana ɗan shekara ɗari biyu da hamsin wani ya ce shekara ɗari wani ya ce dai wani wannan amma dai shekara arba'in ɗin nan shi ne mafi rinjaye duk annabawa ana aiko su shekara arba'in arba'in hatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗan shekara arba'in aka aiko shi illa wanda aka ba annabtaka suna da shekaru ƙanana su ne annabi Isa da annabi Haya وجعلني الله نشاء وجعلني مباركا قال عيسى ابن مريم يكتا الله يا سني وجعلني نبيا كو وجعلني مباركا اينما كنت زي da ɗan jariri yace Allah ya sa shi annabtaka falabisa fihim alfa sanati annabi nuhu ya zauna cikin wannan mutane shekara dubu alhikimatu fi zikri libsihi hadhihi almudda hikima cikin ambatan shi wannan lokaci mai tsawo tasliyatu to a ba da hakuri ga shi sallallahu alaihi wasallama mai tsira da amincin Allah على عدم ظهور الكفار في a الإسلام bisa rashin shigar kafirai cikin musulunci وكأن الله يقول لنبيه kamar dai Allah yana ce ma annabinsa shi na annabi Nuhu لا تعبد kada ka damu ya rasulullahi فإن نوحا domin shi annabi Nuhu لبث هذا العدد الكثير ya zanna wannan adadi wannan lissahi mai yawa ولم يؤمن من قومه إلا قليلا ba wanda ya yi imani daga cikin mutanensa sai kaɗan shi ma cikin suratu hudin Allah na ce mana ba ma amana ma'ahu illa qalil ba wanda suka yi imani da shi sai ‘yan kaɗan فكفر sai ya haƙuri وما فجر bai ƙosa ba فأنت أولى بالصبر ya rasulallahi kai ne mai cancanta da haƙuri لقلة مدة
mokosi dan karancin lissafin zamanka dan shi manzo Allah duka shekarar shi 63 cikin shekarar da 63 shekara 40 ba a aiko shi ba cikin shekara 23 amma Allah ya aiko shi sai da ya samu sadda ya wafati sai da ya bar mutum dubu ɗari da dubu ishirin da dubu hudu wanda suka yi imani da shi wanda ya bari raye wasu ma na cewa sun wuce haka kuma ko ina sai da kiran shi ya kai duk duniya sai ta tardi cewa an kira manzan manzan Allah an aiko shi kuma da ya tafi ya bar zaruman zaratan sahabbai suka dinga isar da sakon shi an ce lokacin Abubakar da lokacin sai na Umar sai da kashi ɗaya cikin hudu na duniya duk sun zama musulmi lokacin sai na Umar fa halifa na biyu aikan manzan Allah in ka kasa duniya hudu to kishin rubu'in duniya duk sun zama musulmi inda za a yi lissafi duk mutane za- to kaga wannan cikin wannan ɗan lokaci shekara ishirin da uku wannan ya shekara dubu amma bai samu mutum goma ba wannan ko ya shekara sha ishirin da uku ya samu mutum dubu ɗari da dubu ishirin da dubu hudu kuma ga aikin nan ci gaba yake ta yi kullum ta yake ta yi kullum kowa in ya zo zama ran dakan ba zancen a bari ko gashi nan ana ta yi baki ɗaya ko kaga shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya ce ma arsalnaka illa ka fatal linnas kuma ko ka ne baki ɗaya kuma ya bar masu isar da sakon kullum kowane irin yare kake ji to akwai wakilin manzon Allah wanda ke isar masa da da sakon ko eh da gaske ana isar da sakon manzon Allah kuma mutane na ta bi ƙwarai
وكثرة ما آمن من قومك da da yawan mutanen da suka yi imani da kai والحكمة في المجاهرة بين cikin الآن والسنة can sai ya ce تفنن fala bi safihim alfa sanatin illa hamsina ama in ka ce amu shekara sanatu shekara to amma shi qur'ani sai ya kawo to da abinda ka qur'ani ya bambanta to akwai ta- wata wata hikima a ciki fala bisa fihi mu alfa sanatin illa 50 ama eh to wai tsakanin da aka ce an yi kisanta tsakanin amu da sanatu Mm.
تفنن dan a gwada ilimi a gwada karatu
وبص لفظ الآن إلى خمسين an keɓanci shekara a am aka ce mata hamsina إشارة إلى أن قوم نوحا cewa dai abinda ake nu- nuni cewa dai ana nuni cewa dai su mutanen Nuhu لما تركوا yayin da suka nice استراح sai annabi Nuhu ya huta وبقي في في زمان.
زمن حسن ya zauna cikin zamani mai daɗi ba rigima bisa kan shi sai ƴan mutanen da ke tare da shi ko duk muminai ne والعرب تعبر عن الإثم ita larabawa ta العام tana ba da fassara anil anil hisbi ga shekarar da aka yi ana cikin jin daɗi She- shekarar da kai ka ji daɗi wanda ka ji daɗinta sai suke mata am وعن الجبل في السنة shekara ko da aka sha wahala sai ake mata sanatu نعم kamar yanzu shekarun mu haka guda biyar ɗin nan ko shida ko wani- nawa to ya za a ce musu kenan am ko sanatu kenan shekara kamar goma kenan za mu ce ko takwas ko nawa na sanatu ne ko am sanatu ne to to wanda dai shekarun da aka ji daɗi su ne am kenan ko نعم shekarun da ba ji daɗi ba su ne sanatu نعم to Allah bai damu cikin amu amad a yanzu kila cikin sanatin ake ko to mu je إنما تأمرون من دون الله أوثانا وتحسبون إسرارا إن الذين تأمرون من دون الله لا يملكون لهم إسرارا
فابتغوا إلا الله الرزق وأبدوه واشكروه له إذا الذكر يقول innama ta'buduna cewa dai abin da kuke bauta mawa ausana min dunillahi wanda ba Allah ba gairu huwan Allah ausanan gumaka ne wata halikuna ibkan kuna kirkire kirye ta kuluna kaziba kuna hidin ƙarya kuna cewa innal ausana shuraka lillahi wai su gumaka abokan tarayya ne na Allah innal ladina ta'buduna min dunillahi kun ga abin da kuke bauta mawa dinnan ba Allah ba la yamlikuna lakum rizqan ba su da iko ba su mallaki arziki gare ku ba la yaqdiruna an yar an yarzuqukum ba su da ikon su arzika ku fabta gwar rizqa ku nemi arziki inda Allah wurin Allah uduluhu ku nemi arziki wurin Allah wa abuduhu ku bauta ma Allah washkuru lahu ku gode mashi ilaihi turja'una wurin Allah ake mai dai ku duka baki daya dama wurin shi ake din inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dama nan wurin Allah ake kuma wurin shi za a tafi kwarai da gaske Ah, saboda haka al- Allah shi ke bada arziki kuma in ya bada shi za a gode ma an ce arzikin ɗan adam yana neman shi kamar yadda yake neman shi yaga yadda ajali ke neman shi haka nan muke ta faman neman arziki ɗan adam bai zai taɓa mutuwa ba sai ya cinye arzikin shi an ce arziki na neman ka fiye ga yadda ajali ke neman ka kaman ku shi ajali duk inda kake ga shi sai ya tadda ka wata ran wajen gudun shi ma ne ake faɗa mashi ko kwarai da gaske to to shi ma arziki haka yake neman ka kamar yadda kake neman shi ko da kana gudun shi sai ya tadda ka wa abuduhu ku gu- ku bauta ma Allah washkuru lahu ku riga gode ma Allah udulubuhu ku nemi al- ku nemi arziki min hurin shi wala tadulubuhu min ghairihi la'annahu domin shi Allah ta kaffala li kulli dabbatin min rizqiha bi rizqiha Allah ya lamunce ga wata kowace irin dabba sai ya bata arziki mu wannan duk dabbobi ne duk abin da ke taka kasa shi ake ce ma dabba قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ba wata dabba da ke bisa ƙasa sai arzikinta na wurin Allah sai dai wani ya ci da daɗi wani ya ci da sauƙi wani ya ci da wahala wani ya ci halal wani ya ci haram duk dai abin da ka ci ka kai bakin ka kaci sunan shi arziki sai dai kai kokari ka tabbatar da abin da zaka ce zan halal ba a san cin arziki haram ba a san cin haram insha Allah ana san dai ko yake ya kokari gare shi wa abudu ko gode mashi washkuru lahu la'anna bi shukri tazdadu ni'am domin saboda da godiya ne ni'imomi ke karuwa da abin da Allah ya baka ka gode to sai ya kara maka dan in shakartum la azidannakum Allah ya ce in kun gode zan kara muku duk wanda ya samu abu kadan ya gode to sai Allah ba shi da yawa in kuma sai ya ki godiya to sai kuma kullun ya ta samu ci baya wa in tukazzibu وإن تكذبوا فقد كذب قوم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين wa in tukazzibu in suka kari in kun karyata ni ya ahla makkata ya ku mutanen makka fakar kazaba umamu kazaba umamu min qablikum to al ummomi na gaba gare ku ai su ma sun karyata manzanni min qabli kamin ni wa ma ala rasul ba abinda ya zanga manzo illa al balagul mubin sai isarwa mabayyaniya eh in dai annabi ya isar to kuma shirya na wurin Allah in Allah ya ga zai shiryar da mutum ya shirya da shi fa lillahi hamdu kuma bai shirya ba dai kai dai ka yi da sako saƙon innama alaika in alaika illa albalag Allah ne kuma annabi in alaika illa albalag ba ka da wani abu sai isarwa fi hatin qissataini cikin wannan kissa biyu da za a bada ga ta annabi Nuhu an yi ga ta annabi Ibrahim an yi shi annabi Ibrahim kamar yadda aka faɗa shi shi ma ya ce mutanen sa su bi Allah su su gode mashi kamar yadda muka yi magana shine uban annabawa shi annabi Ibrahim saboda haka shi yasa Allah ya bayan dama daga annabi Nuhu sai annabi Ibrahim an su ne masu shari'a annabi Nuhu shine annabin farko wanda aka aiko a yi a bari daga shi sai annabi Ibrahim dama su ne ulil azami Nuhu Ibrahim Musa Isa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi yasa aka kawo kisoshi su san aka bayar eh awalam yarau tasliyatan lin nabi sallallahu alaihi wasallam ta'ala fi qaumi awalam yarau أَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يَبْدَأُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ awalam yarau yanzu mutane ba su gani ko alam tarau ko ba ka gani yanzu ru kai fa yabda Allahu al-khalaqa ya ubangiji Allah ke fara halitta ya fare ta shi ya halicci kowa farko sun mai iduhu kuma shi zai mai da shi kama bada ahun kamar yadda ya fare shi yana cewa kama bada akum ta'uduna za ku koma kamar yadda muka fare ku su har yanzu su kafirai suna shakkar a mai da mutum bayan an bayan ya mutu a ce an ra- an raya shi أرأيذا متنا وكنا ترابا وإزاما إنا لما بقوسنا لقد وإدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل in haza ila asadir alawwalin su suna ganin tunda dai har yanzu suna ganin mutuwa ake kai ba saba ganin mutane sun dawo ba su ga ci gaba wani zancen dawowa za a akwai dawowa da za a yi nan gaba kaɗan insha Allah inna zalikal mazkur cewa dai wannan abin an bato min al awwal daga halitta ta farko wa sani da ta biyu yasirun mai sauki ne alallahi ga Allah wanda aka yi ma babu bare kuma a maida fa kaifa yunkiruna sani to ya sun yadda Allah shi ya halitta ta farko amma suke musun musun halitta ta biyu kiyan tadawa wani siru fil ard ورسلوا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم جاءوا من نشأ الآخرة إن الله على كل شيء قدير wani siru fil ard ke tahi ku yi tafiya cikin ƙasa fanzuru ku je ku ga kaifa bada al khalaqa ya Allah ya halicci ha- ha- farkon halitta liman kana qablakum ga wanda suke gaba gare ku wa amatahum amma diya an shilin fashin su su ƙasan nan ta annabi Nuhu in sun je suna gani, ƙasan nan ta samudawa in sun je suna gani, ta adawa suna gani, Allah na cewa wa ma ƙaumi ludin minkum bi ba'id ba ma balle ma mutanen annabi Ludu wanda ba su da nisa tare da ku. Wa amatahum summa Allah sannan ubangiji Allah kuma nan gaba ya shi kun nasha'ata al-akhirah zai fari halitta ta farko shine halitta ta farko inna Allah ubangiji Allah kadirun mai iko ne ala kulli shay'in a bisa kowane aibu wa minhu al-bada'u wal i'ada yana daga ikon Allah yadda ya samu ikon harawa haka kuma zai tada nan gaba
يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون Allah ya azabu ke azaba ga man yasha wanda yake son yi ma azaba ta'zibahu ya mai azaba wa yarhamu man yasha kuma shike rahama ga wanda ya so yi ma rahama rahamatuhu rahama tai wa ilaihi gare shi tukulabuna ake juyar da ku ma'ana ake maida ku wa ma antum bi mu'jizina وما أنتم بموجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير wa ma antum bi mu'jizina rabbakum ku ba ku zan masu gajiyar da ubangijin ku ba an idrakikum ga raskakku ila rabi cikin ƙasa wala fis sama'i wala cikin sama walau kuntum fiha ko da kun zama cikin ta la tafutuna la tafutuna huwa ku kuce ma ubangiji Allah amma lakum min dunillahi min waliy wani majibinci ba shi gare ku min dunillahi ba Allah ba wala nasir yamna uku da zai hana ku minhu daga yi maku azaba wala nasirin wala mataimaki yansuruku wanda zai taimake ku min azabihi in ya tashi kama ku da azaba
والذين كفروا بآيات الله وبلقائه أولئك يدخلون رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم wallazina waɗannan wallazina kafaru wannan suka kafirce bi ayatin lahi da ayoyin Allah wa liqa'ihi da haduwa da Allah shine da haduwa da shi shine alquran suka kafirce wa alqurani shine ayoyin Allah liqa'ihi kuma shine tashi ranar kiyama ulaika waɗannan ya isu sune suka yanke kauna min rahmatihi daga rahama Allah kamar sun ce kada Allah ya masa rahama sun yanke kauna Allah bai masa rahama wanda bai yi imani da Qur'ani ba bai yi imani da ranar tashin rigama ba to ba shi ba samun rahama Allah to ba shi ba dan- ba aljanna wa ulaika lahum azab dan ai sai an yi tashin kiyamai an je an tashi an yi sakamako sannan ake shiga aljanna ko a shiga wuta to mutum ma ya ce ba tashin alkiyama to kuma ina zancen shiga aljanna kenan wanda ya ce ba tashin kiyama to ai kamar ya ce ba lahira kenan wanda ya ce ba lahira kuma to ina shi ina shiga aljanna to wannan sun yanke kauna ga rahamata wa ulaika lahum azabun alim wannan azaba mai raɗaɗi ta tabbata gare su mu'allamun mai ce mai zafi ƙala ta'ala sai ubangiji Allah ya faɗa fi kisata Ibrahim cikin kisa annabi Ibrahim dai da aka ci gaba da badawa نعم duk wannan wa'azi ana yin shi ne a cikin karkashin magana annabi Ibrahim نعم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو هربوه فأحميه الله من الليل إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون amma kana jawaba qaumihi jawabin mutanen shi bai zan ba shi annabi Ibrahim da suka ce ga irin jawabin da yake masa su bauta ma Allah su ji tsoron Allah wannan abu shine mahihici gare su wannan abu da suke bauta ma hukumarka ne kuma ba ta yi masa komai wurin Allah saboda haka jawabin da suka yi masa illa an qalu qutuluhu sai dai suka ce a kashe shi aw harriquhu ko a kona shi fa an jahu Allah sai Allah ya tseratar da shi minan nari daga wannan wuta eh allati azafuhu fiha wannan da suka jefa shi ciki an yi bayanin cikin suratul anbiya'i duka an yi bayani kuma bayanin ma ya zo cikin suratul yaqdini suka suka sa shi cikin wuta aka aka aka aka sa shi ciki aka hura ta ta huru baki daya sannan aka je aka sa shi ciki da an ja'alaha alaihi shine aka sanya shi ciki bi an ja'alaha alaihi bardan wa salama Allah ya sanya wannan wuta ta zama mai sanyi gare shi kuma ta zama mai aminci walana ya na rukuni bardan wa salaman ala ibrahim da yake cewa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu qutluhu aw harriquhu fa anjahu Allah minan nar eh ay lam yakun jawabu qaumi ibrahim lahu jawabin mutanen ibrahim bai zamba gare shi hina amarahu yayin da ya hore su bi ibadatin lahi da bautar Allah wa tarki ma hum alaihi min ibadatil awsan da barin abin da suke ciki daga bautar gumaka wai sakamakon abin da ya gudana gare shi daga nasihar da ya masu sai wannan kawai mutum ya ce kamar abin da zai cushe ka sai ka ce a kashe shi ko a toya shi domin ita rai wadda take batatta ba ta yadda ba ba ta hita ba daga ba ta yadda ta hita daga duniya ba a sai ta muna na zuwa wanda ya kyautata mata al'adar bataccen mutum shi duk wanda ya kyautata mai to sai ya bata mashi so ake wanda ya wanda ya ma alheri ai alheri ya kamata kai mai amma mutum ya yi ma alheri ya ce ka zo ya tseratar da kai za ka fada wuta ya zai mai tsamo ka karka mutu kafiri kai sai ka ce sai ka kona shi wannan magana wai magana ce manya-manyan suka ce su kama na ibrahim ko su kashe shi ko su kona shi domin yadda lamarin yake cewa dai mai horo da kisa ko mai horo da a kona manya-manyan suke ta ai haka. Amma wanda ke jibinta wannan su ne ƙananan yara. Ina dan wai sun ansa da wannan ne saboda kangara bayan hujja ta bayyana gare su. Sun tabbatar da annabi Ibrahim gaskiya yake, to maimakon dama shi mutum bai da gaskiya iyaka ansa shi abu gai. ko abagai ko ƙarya yake ko ko kaza amma dai ba hujja da hujjoji suka bayyana baki dai kawai sai aka ce ko a kashe shi ko a kone shi awal hu aw harriquhu eh ana huna bi taradi wa sara amma ya takaita fil anbiya'i cikin suratul anbiya'i ala ahadil amrayni a bisa ɗayan al'amuran nan guda biyu shine abin da suka aikata din cewa dai abin da kenan Hikaya ce ba da labari ne daga asalin shawarar da suka aikata. Amma abin da ke cikin annabawa? Amma abin da ke cikin annabawa an azamihi, a bisa niyyarsu da suka yi? Da yanke shawara alama fa'aluhu abin da za su aikata. Ƙalu har riƙo wansu ru'a lihataku in kuntum ta'lamu ko? mu je gaba Waƙala Ibrahim, Ibrahim ya ce, Inna mata hatta min dunin lahi ausana, cewa dai kin kun riƙe gumaka ta abuduna ha da kuke bauta mata mawaddata saboda soyayya bainakum tsakaninku gashi kun riƙe su kuma kuna son su alma'ana tawaddattum ala ibadatiha kun kulla soyayya a bisa bauta mata kuna son ta kuma kuna bauta mata yana ta ihbunahum ka hubbinan nas man yattakhidhu min dunillahi andada ihbunahum ka hubbillahi walladina amanu ashaddu hubban lillahi sun dauki gumaka su suka yi su kuma suna son su fiye ga yadda suke son Allah saboda haka fil hayati dunya cikin rayuwar duniya iyakakku da gumakan nan nan duniya kuma yawmal qiyamati kuma yan je ranar kiyama ya kafuru ba'dukum bi ba'd sashen ku za su rika butulce ma sashe suna cewa abin da suka yi bai dace ba ko ran nan shekaran jiya an yi bayani in an je kiyama mabiya za su ce ma wanda suka bi su suka halaka su ce a'a ai ba tilasta maku baka yaba muka ce sai kun bi mu saboda haka shi yasa duk wanda ya bi wani a bisa saban Allah to sai ya kubuta ya tabarra'ul qadati wanda aka ma jagora za su kubuta min al-atba'i daga wanda suka bi saboda haka wai la'anu ba'dukum ba'ama fashin ku ya tsine ma ya la'anci fashi ya la'anu al-atba mabiya su tsine ma al-qadati jagororin su wanda duk ya bi wani akan halaka to sai ya sai ya la'ance shi ai kai kasa ne da can ina bisa hanya ta kirki ka tsere ta ka maida ni bisa hanya banza ko ko da ban bi ka ba da yanzu na bi hanyar kirki ko ko da ina son in bi annabawa amma ka hana ni ko ko da ina son in bi bayan Allah ka hana ni to saboda haka duk wanda wani ya hana shi ya bi hanyar kirki ko ya tilasta mai ko tsoron shi ko kwaɗayin abin hannunsa ya sa ya ƙi bin hanyar kirki to wannan sai an yi tsitsene ne ya da shi ranar kiyama ba a san ko ya kuke da mutum ko wane ne ya hana ka bin Allah ko ya hana ka bin na Allah wama wai kuma nar makomaku wuta take masirukum jami'a makoma ku duka baki daya annar wuta wa ma lahum min nasirin wasu mataimaka ba su gare mu to mu je dai ci gaba ta ba to mu je
فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم amana lahu lud sai lud ya ba da gaskiya da shi ma'ana ya imani da shi annabi ludu shi ya imani da annabi ibrahim duk wannan kiraye kiraye da yake yi to shi annabi nuhu annabi ludu sai ya imani da shi ya yarda da shi dama shi annabi ludu dan dan uwan annabi ibrahim ne da baban annabi ludu da annabi ibrahim kane dawa ne fa amana ko ibnu akhihi harana shi dan dan uwan shi ne harana wa qala annabi ibrahim yace inni muhajir ni zan yi hijira min qaumi daga mutane na ila rabbi zuwa ubangiji na ila haifa amara ni rabbi ya zuwa inda ubangiji na ya hore ni eh wa hajara qaumahu annabi ibrahim ya kaurace mutanansa wa hajara ya yi hijira min sawadil iraq daga tsakiyar iraq ila sham yace sham dama iraq nan yake kuma nan mutane suke masu bannai sai ya hijira ya daga nan wurin kwarai da gaske ya tafi shi kuma annabi ludu ya zauna can inda a ƙarshe take innahu shi ubangiji wal azizu shine mabuwayi fi mulki cikin mulkin sa al hakimu mai hikima fi sulhi cikin cikin cikin aikin sa an ce shi annabi ibrahim bayan ya yi hijira daga inda yake ya tafi wurin hijira ya dauki matarsa ya tafi to sai ya haɗu da wani wani sarki wanda shi sarkin nan dole sai an kai mashi matan mutane a da ya- zai gita kuma ba wata hanya sai wannan hanyar to sai ya ya ya sa mata ya cikin akwati da zai zo sai sa aka mai akwati babba yadda za ta iya shiga kuma aka yi hanyoyi wadda ba za ta damu cikin akwatin ba da ta dawo da suka zo za su wuce wurin masu kara matan mutane sai suka ce wannan akwatin haka babba mai nauyi ne ne cikin ki ba ruwan da abin da ke ciki ku dai to an gaya ma dama shi annabi ibrahim mutum ne mai hali yana da hali kwarai na dukiya yace shi akwatin ku auna shi da nauyin da abin da ke cikin shi ba sai kun buɗa mana ba a nu- a auna shi bakin nauyin da ke ciki zan ba ku zinari bakin nauyin da ke cikin shi amma ku kyale ne in wuce ba an buɗa ba shi bai suka taɓa mai mata to shi ne sai suka ce a annabi ibrahim suka ce ai sai an buɗa ya yi dai yayi da su ya linka masa ya linka masa suka ki yadda aka buɗa suka ga mace mai kyau tun da suke ba su taɓa ganin mace mai kyau kamar ta ba dan an ce ita Haj- hajara saratu matarsa annabi lu annabi yusufu wurin ta ya gado kyan da ya samu dan tana daga cikin matan duniya da suka koce kyau da suka buɗa ce kai kai wannan an sai aka masa sarki ita Eh, aka aka kai ma sarki Hajara da shi dama kamar yadda muka faɗa jiya Allah na cewa kazalika nuri Ibrahim malakuta samawati wal ardi wa la yakuna minal mukminin shi ba ma mata shi ba tukun ko matan ko uwa ma duk abin da ka sani ana yi cikin duniya na gani to da sarkin nan ya nemi ya taɓa ta sai hannun shi ya shanye a ya samu matsala ta hada- ta da mai hankali ya kira wanda suka kama ita ya ce tunda ku da kama aljana ba sai yau wannan ai aljana ce ko zamani ya suka dauke ta saboda hankalin shi mana kyarma akwai wata mata tana wurin shi shi ma ya riƙe ya tsare ta sai ce har da ita ku gama ku bata duk na bata ita sai sai ka tai da ita wannan mata ita ce ake ce ma Hajara ma wanda ya sadaka da ita to ita ba mata shi bace a'a baiwan mata shi ce da aka taho bisa hanya sun dawo gida tana nan tana yan hidimomi ita Saratu an dauki lokaci wajen shekara ta kai tisa'in da wani abu ba ta haihu ba shi da ibrahim an shekaru shekaru ba haihu ba sai ta ce mai gida tunda wannan baiwai da sarkin nan ya bani ina ganin ko da kana bukata ko a ɗan yi sadaka da ita a ga ko rabon nan wajen ta yake ko Allah ya sa a samu haihuwa ai ko sai Allah ya sa Annabi Ibrahim ya sadaka da ita sai aka samu haihuwa ta yi hida to ta yi hidan kuma sai hankali ta shiga san mata da kishi ko mace ita ko ita ta nemo ma aure ta ce bai in samu wadda ta yi daidai da kai ita ko ita ta bada kuɗin to kuma in ta ga wasu abubuwan da ta so sai ta yi kishin ta fa to ita ta bada ta kuma amma da ta haihun kuma sai abin mai zama matsala eh karanta dai saboda kaddara abinda Allah ya kaddara sai an yi shi ita ta horan a hidda ta annabi Ibrahim ya dauke ta ya kai ta can kasan Makka inda ya aje ta yace rabbana inni askantu min zurriyyati bi wadin ghayri zi zar'in inda baitikal muharram rabbana li yuqimus salata fata'al afidata minan nas tahwi ilayhim warzuqhum min as-samarati la lam yashkuru ya aje ta can ya bar ta can sai da dan ya girma sannan suka je suka gina daki shine annabi Isma'il wazira fa Ibrahim alqawaid min albayt wa Isma'il rabbana taqabbal minna to wannan kishin da ta nuna ikon Allah ne dan dama a dauke ta dan aje a gina Makka sai aka je can aka gina to wannan hijirai Annabi Ibrahim ya hijira daga nan kuma ya ɗauko iyalinsa ya kawo su Makka daga Makka kuma aka zo aka gina ɗaki Annabi Isma'ila ya zo dalilin sa aka samu Makka ta kafu a dalilin haka aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Makka to shi Annabi Ibrahim shine farko wanda ya hijira daga cikin annaba inni muhajirun ila rabbi sai haji a sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce bayan Annabi Ibrahim ya hijira da iyalinsa ba a taɓa samun mutumin da ya hijira tare da matarsa ba sai sai Usman. Usman lokacin da aka matsa masu a Makka da matsalan Izaya bayan sun an shi addinin musulunci sai sabon manzan Allah da yawa suka hijira suka tafi Habasha. Shi Usman yana auren yan manzan Allah a wani kauri ana cewa Ruqayya ko Makusu amma Ruqayya dai shine wani inganci. Ya tafi da ita manzo Allah ya masa izini ta hida matarsa manzo Allah sallama an ta hida diyarsa an ta habasha hankalin shi na kullun yana neman sahabban shi ina suke ya aka ya aka kuma ga lokacin ba lokacin waya bane ba lokacin waya bane bare a can ba sai dai an ga mutum ya je wata rana sai wata mata ta taho daga wajen kasa habashin sai ta zo ta ce manzon Allah kawai ba abin da sai ta zo ta ce mashi na ga wani mutum yana tahiya tare da mata mata aka ce diyar ce ya aza ta mishi jiki yana korawa ka gane ku aka ce ai diyarka ce jikin gansu ai salau yace kwarai ko ce to Allah ya abuke su yace sahibahum Allah yace Allah ya kiyaye su sai manzo Allah ya ji dadin wannan labarin an gan shi shi yana kasa ya aza jiyan manzon Allah bisa jiki ana korawa an tai Habasha ka ji imanin sahabbai yanzu ko jirgi ya dauke ka daga Habasha za ku tafi kaga akwai ɗan tazara in ka shiga jirgi Ethiopia ka shiga ƙarshen ta za ka je wajen awa ɗaya da wani abu ya rubu kafin ka kai makka awa biyu ma ne to kaga sai kuma ka ko inda jirgi ya awa biyu kaga akwai tafiya tafiya ta wuce daga nan zuwa Lagos sau biyu kenan ko to kaga kuma sai an je an shiga jirgin ruwa haka suka tai kasa wasu ma ba abin hawan ba ma jakin haka suka tai saboda kaurace ma addini manzo Allah ya yaba masa Usman ya ce duk tun bayan sayyidina Annabi Ibrahim da ya hijira da iyalin shi to ba a samu wanda ya kare hijira tare da matar shi ba sai sai Usman bin Affan sahabban manzo Allah sun yi ma addini kwarai aiki kamata ya dasa da baka ambace su mu ce Allah ya ji kansu Allah ya dada su amma ba mu kawo zagi da mu ta neman laifin su muna cewa sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza kwarai ku kai ba kai ma addini koyi ba amma kuma kana ta jawo masa laifi kana tsorawa a kansu Allah kawo sauki
وَجَعَلْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنا فِي ذُرِّيَّتِهِ نُبُوَّةً وَالْكِتَابَ وآتيناه أجره في الدين وإنه في آخرتك من الصالحين.
الله يشفي النبي إبراهيم أو هبنا له إسحاق أو هبنا له مكا أو هبنا له مكا باش إسحاق النبي إسحاق بعد إسماعيل باي من باش إسماعيل ويعقوب kuma muka ba shi Yaquba da Ishaqa da bayan Ishaqa dama da aka zo aka yi mai bishara aka ce zai samu haihuwa فبشرناها بإسحاق yace muka wa mar'atuhu qa'imatun fa basharnaha bi ishaqa wa min wara ishaqa yaquba ko haka Allah yace ita ce kala ya wai da ce alidu wa ana ajuzun wa hadha ba ali shaykha inna hadha la shay'un ajib qalu atajabina min amrillah rahmatullah mutum ya kai shekara wajen 100 ai mai bishara zai haihu kuma in ka haihu kuma bayan ka haihu kuma sai dan ya haihu kana nan har jikan dan sai ka gani ka gane ku ai kaga bishara ta isa wai bayan ka samu ishaqa kuma shi ishaqa zai sai da yaquba kuma sai kaga yaquban shi ma to haka aka yi annabi ibrahim ya samu da ishaqa Allah ya maka bashi ishaqa bayan isma'il kuma bayan ishakan muka ƙara mai da yaqubu waja'alna muka sanya annubu'ata annabtaka fi zuriyatihi cikin zuriyar annabi ibrahim bayan annabi ibrahim duk wani annabin da za a samu to cikin zuriyar annabi ibrahim yake fa kullul anbiya dukkan wasu annabawa ba da ibrahim bayan annabi ibrahim min zuriyatihi zuriya shi ne Allah na cewa wa lahu ta kullun hadaina wa nuhan hadaina min qabl wa min zuriyatihi dawuda wa sulaimana wa ayyuba wa yusufa wa musa wa harun wa kadhalika muslim wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas kullum min salam wa isma'ila wa yasa wa yunus wa luda wa kullum faddalna ala alim wa min aba'i wa zuriyati wa isran wa tabainahu wa hadainahu ila siratal mustaqim duk wannan annabawan da suka biyo baya duk ƴaƴan annabi ibrahim kai ka san Allah ya ba mutum ko annabi dai ka samu ai ka gode ma Allah bare kuma ma sha sha kurkun dun duka baki dai har manzon Allah cikin jikokin annabi ibrahim yake sai kaga annabi ibrahim ya ji daɗi saboda Allah ya jaraba shi ya ci sai Allah mai wannan babbai baiwa muka sanya kuma duk littattafan da muka sabkar duka baki daya duk wani littafin da zaka ji Allah ya sabkar su zira'a na biran aka fakan masu wani kitabu da littafi bi ma'anar kutu ma'ana littattafai a taura muka sa a taura jikan shi aka ba wal injili linjila jikan shi aka ba wal zabur zabura jikan shi aka ba wal furqan qur'ani jikan shi aka ba wa atainahu ajrahu fid dunya kai annabi ibrahim tun nan duniya muka bashi ladashi wai tun nan duniya shi tun nan duniya aka bashi ma ladashi kwarai da gaske eh tun nan duniya eh gashi ya samu asana alhasan kyakkyawan yabo min kufi kulli ahli aladayani cikin dukkan ma'abuta addinai kowa ce ake cikin addinin annabi ibrahim duk cikin addinan nan ba wani addinin da kowa yana yaban cewa yana dangana kan shi na annabi annabi Ibrahim Yahudawa suna cewa su mabiyan annabi Ibrahim ne Nasara suna cewa suna annabi Ibrahim ne mu musulmi muna cewa na annabi Ibrahim ne amma salati muke mai Allahumma salli ala Muhammadin kama salati ala kama salati ala Ibrahim ko kullum mun ala ala Ibrahim kullum muna tayi mashi wa innahu fil akhirati amma da da yake cewa Yahuda suna cewa nasu ne Nasara suna cewa nasu ne Allah yake cewa ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima eh annabi ibrahim baba yahudi bane baba nasare bane a mu musulmi inna awlan nas bi ibrahima lallazina tabauhu wa hadha annabi wanda suka cancanta su ce su la annabi ibrahim ne wanda suka bi annabi ibrahim da wannan annabi shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi annabi muhammad shi ke tare da annabi ibrahim wa innahu shi annabi ibrahim lamina salihina yana daga cikin mutanen kwarai nagartattu fil akhirati tallahira allazina lahum darajatil ula wannan da daraja madaukakiya ta tabbata gare su wurin Allah alhamdulillah wa man yadi Allah wa rasulahu fa ulaika ma allazina an'ama Allah alaihim minan nabiyina was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin to shi wa innahu fil akhirati lamin salihin Allah ya sa mu cikin salihan bayan sa albarka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Alhamdulillah tafsirin Alkurani mai tsarki kenan aka saurara daga masallacin Yaraduwa daga nan cikin garin Katsina wanda Malam Dahiru Imam ya gabatar a madadin wasu bayan Allah da suka dauki nauyin kawo muku tafsirin sai kuma gidan rediyon Alfijir Katsina da ya kawo muku sunana Awal Ahmad nake cewa mu sha ruwa lafiya.